yi kana kashewa amma hanyoyin samun su to sai wanda ya yi ka kudin sai da ya ka zaro sababbi da ba muna yi ba kai da haka yake na zo karatu na zo na sai ga kaman bandir biyu zan ajiya ce wallahi kuɗi yake yi aljani ne suke sa masa haka ake wallahi wallahi haka bugawa yake sirri ne na sayin na rasulullahi tunda Allah ya bude min sirri na ku faɗi komai ma na ruwana yanzu an baka amsa ma kai talaka yaran yin baka amsa ka je kai ta kama kamanka ni dai gayi da kuɗi na to ka ji sirrin kenan ai ka zai ma waiwaye ma ya bata lokaci ne yo wai so suke su gane ta yin da ai duk wannan tambaye tambayen ganewa za a yi to na yi gaba kurin to dai gaji tun fi gumin algaibi wani na aga da haka idza qara'tu li tadmir zalim azzalim ya addabi mutane ana karanta yi lailatu subti daren asabar alwar marratun marradu tara ajaban min halaki to wannan ko ban ba mutane izini ba saboda in dai mutum ba azalimin bane kai to gaskiya yana da haƙƙi a kanka amma zalimi wanda ya addabi kafa ko wani musulmi ko ƴan uwanka musulmi na duniya to anan ne sai tare ayi dubu Allah wannan azzalimin da ya damu mutanen nan Allah kai mana maganin sa dan rayuwa da ko gani tana da iyaka eh karka je lahira da haƙƙin wani a wuyanka rayuwar duniyan za ga bai fa'ida ba wani na ga haka lito tsiki kadawa ɗarigi idan kun ga masu yanke hanya yan fashi ta garawa ala kafi turabi an ce hanya nan da yan fashi to sai ka ebi tafi min ta ta kadame ka lisari in ka taka kafan ka na hagu ka dauke gurin ka dau kasan kafan hagu a hannunka kuma na hagu saba marratin ka tofa salatin kafa bakwai wanda rubbi uluwi min jihatil adu sai kai haka inda makiyan suke sai kai haka ya gabi yana da min saje kafin ku je duk a mace zaka tadda su kafin ka je Allah ya gama aikin sa sai da na rasulullahi wa min da haka liradil aziki rayi idan wani abin ka ya bata wal aziki ko gujajjan bawa wal masruqi ko an ma sata wal manhubi ko an kwace ma kaya wal mustauda ko ka ba wani ajiya ya ki baka wadaini ko bashi duk ya dame ka ta garau kullu min saba marrati kullun ka dinga karanta kafa bakwai wata bida kullu marratin bi an tanwiya sawabuha li hadaratin nabi sallallahu alaihi wasallam idan irin wannan barawo ne ya dauke ma kaya ko wani ne ma sata ko bawon ka ne gudu ko dabban ka ne gudu ko wani abin ka ne bata ko aje aka bayar aka ki baka ko bayi ne ya dame ka to duk dai kun ji su to wannan za ka karanta kafa bakwai ka ce ladan Allah na bai wa halaran manzan Allah abin da za ka faɗa kenan wa alihi wa ahbabi da masoyansa da masoyansa ila rijalil gaibi wa sahabi wannan batu wa ila ra'ifin ga duk wani mai daraja wa anwi annaka tadimul fuqara wal masakin wal aitam shay'un min ala daga kai wannan kafa bakwai ka je safe kana yi ka sai alawa kusan alawa ne ka dan sai alawa sai ka duba almajirai kurin ka ba su sadaka almajirai za ka yi wa sadaka amma na alawa halawa wa da'am inda husulul muradi kuma kana nan idan abin ya higo hannunka ka dafa abinci ka sadaka ko ka sai abinci ka sadaka sadakan alawa kafin ka samu abin da ka dafa idan ka samu abin sai ka yi sadakan abinci eh kun gane ko kuma kai malami ne haka ce ga kayan wani abu kaza ta kurin bakwai za ka yi to ba komai ka ce aje a yi wane aje a yi sadakan alawa sai ka yi bakwai yau gobe ma bakwai ji bakwai in sati ya kurin ka kyale shi za ka ji ya ci abin da fa an samu an samu to aje a dan sai abinci a ba almajirai ka zama shehun malami ka samu sirri eh shukran li rabbil ibadi anna nabi sallallahu alaihi wa alihi wal ashabi wal awliya la ta'ala ajmain fa innaka tasiluhum maraduka bi izin da izinin Allah ka je sati sai abin ya bayyana wa min haka da haka an tagarahu ala bakurin luban ana karanta shi ga turaren luban zakar wa tabkaru bihi sahibil illa in an kama turaren luban ba kai luban zakar ba to wannan luban din za a kawo sai ka tofa fatiya bakwai ismin nan bakwai fatiya bakwai wannan ismin bakwai duk wanda aka ce aljani ne jinni ne maita ne kowane irin bala'i sai ka ce don Allah ya turara masa wannan kuna turara Allah ya dauke bala'i nan gaba kai ma ka zama malami ma ma ka ne kowane irin jinya ne ba fa innahu yabra bi idnillah da idnin Allah sirrin wannan salati zai warke wa min hali waje rafi idan kana da wani mummunan ciwon kai wasu dai ko jiriya dame ka wala ma ko zazzabi war ramadu ko dindimi wa waje wal ainani ko ciwon ido wa shaqiqatu ko kuma shikirkiri tagrauhu alal ma'il wardi ka nemi ma uwardi muka rarrun saba marrati amma uwardan ka tofa ismin bakwai fatiya bakwai fi kullum marratin kowane marra wata da bihi sahibil illa mai wannan ciwon ya dauka ya shafe jikinsa da ruwan ba shafe ba shafewa da fa innahu yu'adhi min sa'ati a taki ba a barin lokaci kana yi kafin ka bar gurin zaka zalla ya baka sauki jiri ne ya dame ka ciwon kai ne ya dame ka eh zazzabi ne dindimi ne ciwon idanu ne makuibiya ne ko menene ma uwar bi za ka nema fatiya bakwai dan kadan ma ka nema fatiya bakwai su nan bakwai kurin a dau wannan maran lafiyan an shafe jikinsa a take ne ya kace min sa'atihi bi idnillah kafin ya tayi sai Allah ya tahi babu jinya kun gane ko fatiya bakwai ismin bakwai ko wa minha yawwa ai ai ai ai ai saba marrat mala fatiha wata dana bihi sahibi illa fa innahu yu'abi min sa'ati bi idhnillah wa min idza qara'tu saba marrat mala fatiha in dai ka karanci ismin nan bakwai da fatiha bakwai alal ma'i ga ruwa kowane irin ruwa yanzu maganar ruwan da muke idan ka nemi fatiha bakwai ka nemi ruwa haka kura ruwa ruwa sifiliyan ba na kuma ka to fatiha bakwai ismin nan bakwai a ruwa wada hantuhu ka shafe wasa kaitu ala sabi illa kowane irin jinya ya damu mutum ko ba ma uwar dan ba kurin fatiha bakwai isman bakwai to in dai kayi mutumin ka tuba masa ya ka shafe jikinsa fa innahu yashfa bi atake shi ma zai warke wa mina ila durrul labani idan mace ta haihu min al adami ko dabba ne aka ce nono ne ya ki buga sai ka ja kama ruwa ka tofa fatiha bakwai ka tofa isman nan bakwai ka bayar nonon zai bi bubbuga wa kullu hayawani ya qarawa ma'ul aini kowane irin dabba ne sai an karanta masa ma'u in kowane irin dabba ne aka ce nono ya ki zuwa nemi ruwan idanuwa mai gudana ko ruwan koyi mai dan gudu ka to fatiha bakwai sun bakwai za a gani kudin nonon ya saki eh ala wajhil arabi saba marrati mal fari wai suka a shayar da lil ma'muli wannan mai illan fa innahu yajri bi yanzu nonon zai gudana wa mina an yasgi liman bihi ta qabahu akwai wani jinya da ake kinsa da ta'aqibi ta'aqibiyatun wani jinya ne wa isar al-bawli da tsare fitsari aw isar ko haihuwa ya gagara wa kullu zalika takunu giratu saba marratin mal fatiha fi kulli marratin kama marra idan mutum an ce ga fitsarin sa yaki zuba ko kuma ga wani jinya daban wanda dai fitsari ko kai abin da yaki fita cikin mutum ka ce a kawo ruwa ka to fatiha bakwai zaman bakwai ka bayyana shi mu anan mun yi kuma da wani yaron na nabir ne saboda fitsarin da yake zuba a jikinsa fuskan ma Allah ya kukumba a kawo ginan uban ya kai asibitin duniya ya gaga babu lafiya ya ka tofa fadiya ya saman bakwai yana barin nan kurin sai fitsari yaron sha kan ka cewa na bu sarar a dalilin sa mutanen kafin hausa suka dinga zuwa mutanen birni suke zuwa wannan shi ne kun gane ko eh kuma mace ta zo na guda ka towa fatiha ba ku yi sumin nan ba ku kurin ka jira ikon Allah ka gani eh wa kullu zalika takunu qiratin sab'a marratin ma al fatiha ti ko yau wa fi kullu marratin kama marra sawa'un kana qiratu alal bakur ko a in ma a turarin ne ma dai bakwai ne fatiha bakwai sumin bakwai au dani ko shafa jiki au ma'i ko a ruwa ko a kulli ko kulli ne mutum yana cin ido ka towa fatiha bakwai sumin bakwai kai haka kun idanunka sai ka ga ka warke au marrahum au gaira zalika wa min anta garahu ala isri ويأثر به المريض رأسه فإنه يذهب الأريض الأريض إذن أكوي maruru ko wani gurbin ciwo ko a kai ne wani guto a sa a tofa ba shi a bakwai a ɗaure gun da bandeji daga an kunce shi kenan waya sallai shifa wa ɗabi nan da nan za a samu waraka na ɗabi'a da kuma ruhani wani na ya shirabu inda launi lila idan mutum yana kwanciya barci yana munanan mafarki ya sha ya tofa fatiya bakwai isman bakwai ruwa ya sha kwanta daga nan ya daina wala fa zau ko yaro yana firgita cikin dare fatiya bakwai isman bakwai a ruwa a bayi ya sha zai daina wani siyanu mutumin da ya ji karatu yana mantawa fatiya bakwai ismin bakwai ka sha ka daina mantuwa daina mantuwa Allah wari kun nafsi ko ka ji kirjin ka yana fat fat fat kurin faduwar gaba ka sha da fatiya bakwai ka sha labari ko waje usadir ko ka ji ciwon kirji na kwarfa ya dame ka fatiya bakwai ismin bakwai wani kiryaji ko wani abu ka ji ko falunji ko araki ko rajfan wa mina idza ka tawaja alafi hannuci idan ka rubuta ismin nan in kana da kanti ka je ala ya karata ya kantinka ta zahara alayhi dala wasu wani jimala hankalin mutane duk kantinka zai dawo wata hawahun nuhusi gaba ɗeren mutane kantin in an zo kantin ba za a iya ficewa ba wa yakasura fihi albayu cinikayya kantin ka ba tsaya ba wal ribhu wal barakatu kullum sai dai kaza waya ni dubu goma ne zama talatin wani ne ya kawo kuɗi Allah ne ya kawo Allah ne ya kawo shugaban duniya ne wajen garfa eh sai da rasulullahi wani na idza qaratu ala ayyi shay'in turidu bayu kuma idan kana so ka sai da wani abu ka kai kasuwa ka jarraba ka to fatiha baka yi zumun bakwai kullum akai kasuwa eh au zaujatu ko matanka fa yana wai sirfi ragabatu ko mace za ka aura ka towa fatiha bakwai ismin bakwai sai ta zama a duniya ba matar da ta kai da farin jini a zamanin ta wai zaharu alayhi ba hawo jini zai bayyana ga matar ko ba zawara ce ta zo ta ce ma akar makalla wannan ya zo ya ta wannan kawo ruwa fatiha bakwai kin ga wannan kina sha kina fa in ta bata Allah kaman farin wata za a kalle ta ko husunu kuma Allah ne ya kara mata kyau wal jumali da kyau a take fa shi Allah zai kara abinsa ba jan lokaci ba haka haka da mutanen ɗaluta ba an ne ya kuna lahul mulku alaina wa nanu a haƙu bil mulki wa lan yuta sa'atin min Allah kana inna Allah tsafehu wa zadahu basdatan fil ilmi wal jism taki Allah yace bari mu kara masa tsawo da kyau aka kara ba aka kara kyau wallahu yuti mulkahu mai insha Allah to kaji kenan wa min idza idza arada ru'yatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam in kana so ka ga shugaba mafarki a talatin dai kila manami awul kururu ko annabi kururu alayhi salatu aw aratu an tasakira an tasabir an ko kana so annabi ya baka labarin wani abu bayan ka ga annabi kana so ka tambaye ya baka labarin sai bai da nan ba ka ga fa aw ta ta'allama shi ko kana so ka san wani abu ya baka wani fa'ida ka sani min la yanfa fi dunya wala akhirah idan an baka abin ka samu jigo duniya da lahira yanzu shi za a gaya muku. Sadara inda nomi miya ta mara in za a kwanta barci idari kurin. Dari za ka yi ka kwanta. Ka ce Allah ina so a mafarki na bayan na ga annaba akwai abin da zan tambaye shi. Kuma ina so annabi ya sanar da ni wani abu wanda zan rike duniya da lahira ya zama min garkuwa ka yi dari ka kwanta. Kama ya ke to ka kawo sadaka. To ku ce Allah ya sa annabi ya so ni. abin da aka bari aka kama ya lallagowa ne duk wanda ya kama manzon Allah ya rike igiyan da lamfi sama laha sai da na rasulullahi to kaji fa yanzu nan fa kun ga sirrin da kai zaka ga annabi ya sanar da kai abu ko ya baka abin da zai zame maka umda madogara ko da in za a kwanta ka yi ɗari don Allah wai zan tambaye kun taba jini wani falala kan da aka aike ku wannan da ka gani wallahi abin da yasa ko samu wannan kaunar da kuke wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam yasa baka ga dole Allah ya zauna da ni ba wani ba wani harka ayi sai ne na rasulullahi ai duk mai kaunar annabi ai kullun ayi wa Allah godiya to Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri wannan yana daga wani abu kuma yau din naga wata aya malali yana nan malali to ku kira ku ga zai zai ba ku lara wani ya je nemo shi dawo mutum daya wallahi yau mafarkin da yau ne yi ina gaya maka to mafarkin ba zai yi ba sai da sanadi ina zaune a gidana kurin aka bude min wani littafi jiya waye wanyo duk waliyan duniya nake gaya malali da da na kira ka zan baka labari malale na ba nake duk waliyan duniya nake a cikin littafin naga hoton su kuma wallahi abin da aka min ruwa ne aka ɗebo aka ce aka kawo ruwa ga duk waliyan suna zaune daga nake gaya malale aka ce wannan ruwan kai za ka tofa ko maganar tofa ruwan yanzu ga aka ce ka tofa kullum tofa wanka aike su ya zo ne malale to bari gama gaya mu kafin ya zo tukuna aka ce wannan ruwan kurin shi muke so tofin ka ake so da na tofa mutumin irin masu wazin nan ne na zamani ya karba ya ce kaga wannan ruwan yace duk abin da zan yi wannan tofin da kai da shi bayan nan naga wata mata aka ce ita ma ka tofa mata duk bukatun ta Allah ya ji kurin sai ake kamun maganar na tofa a ruwa na bayar na tofa eh wannan wata sirri ce kai da ban yi abin ba na ban tofa bai ina jimami ko to an kamun addu'a an ce fa sai kai fa sai fa ka tofa ni na manta yanzu da kuma yanzu maganan tofa wani Allah ko kuma ga namu ajarka Allah ni ai da da kuka zo ji ne ke wai na ce wai na wanne ne ruwa ai ba ba jin na kakkaucewa eh dole wallahi ni yake ce wai kullum sai dai ni zan tofa an ban ruwan kuma na ga abin yana ban mamaki kuma ga wannan aka ce gashi wani wani wali ne aka ce ɗayan sunansa wali zaure ko wali wali zaune ko zaure aka gaya min shi kuma ga hoton waliyin ga addu'ar da ya zama waliyin ga addu'ar da yake kai bari ka ji maganar malami zai gaya mu kaka abin da ya faru kowanne wali aka ce ga addu'ar da zai iya tashi sama yanzu ba mu yi maganar zuwan manzon Allah Isra'ila to kaga aka ce kowanne wali ga addu'ar sa na tashi sama kuma ga addu'ar sa da yake ya zama wali ya zama wali dukkan sako sanan mana gama kaf aka ce mun to ga wannan ruwan kai tofi ka ba mu
labai ku ga manyan mutane duka ne ni yanzu na tuba ka ce to fa kurin da na tuba mutum yace kaga wannan ruwan yace yace wallahi duk abin da zan yi da ruwan nan zan yi. To yanzu mu ci gaba da bayani in yazo zai zai ba ku wannan in yazo kurin kun shiru ku sha labari. Dan na rasa wannan mafarki ta ina zai bayyana. Ya zo ne. To ina ne inda muka tsaya nan? Eh za a yi. Ai ba mu gama ba yi. Yawwa. yawwa kaji duk wanda yake so ya ga kowane annabi a mafarki ko ya ga kururu a mafarki ko ya tambayi annabi wani abu annabi ya bashi labari ko yana so ya san wani abu wanda zai amfane yi duniya da lahira to in zai kwanta ya yi kafa ɗari wannan ya kwanta ala ɗaharata da alwala musa gaba da alƙibla ta fuskar sai na kallon alƙibla wai kuna inda za su yi shehu mina ɗibi amma kusa da kanka dai kaɗan nemi turare da zan samu ne ka nemi wardi ko jawi ko ma wardi in ba wannan ka duba turare mai kanshi kurin kaɗan shashafa kuma kaɗan ajiye kusa da kanka shi sai na rasulullahi baya son wari in ya sa yake cewa duk wanda ya ci tafarma ya daina higa masallaci musu jibrilu suna zuwa eh annabi ba abin da yake so kan shi shi yasa ko halwa kai ga kar dakin ka yanke da turare to kana ajiye wannan auma a shi ba zalifa innahu tatamassala laka ruhaniyatun nabi a mafarkin sai ruhanin annabi ya zo maka ala misali ma kasatu misalan abin da kake nufi ala kadar istidai gurgudun daidai gurgudun ka idan ka kintsa ka sa fararen kaya a da alwala da tsoron Allah ku kwanta kuma za ga abin haka idan mutum sako-sako ne yanayin shirin ka yanayin abin da za ka gani ka gane ko to kaga mutum sai ya alwalan sa ya kinsa ya sa rana ya gama na bulbulin sa ya kwanta yayi darin ya kwanta ya jira sakayya ai zan gan ku kun zo garin nan ba shiri amma fa zan riga ku Allah ai zan canza salon tafiya kidan ne da mannewa gaske za ka kama hanya kidan ne da mannewa ai shiri zan yi da gaske eh mana to ina ne ne eh alama salama ka zato qarar istidare ka wa kullu ma qawda himmatuka duk lokacin da himman ka ya karu zada nishadul malikur ruhani nishadin malaikar ruhanan zai zo fi alimul kiyal al mutalaqu ala alimul malakuti wa tasiru tahaddisu an al ajabi in dai kai wannan darin wallahi sai dai ka dinga zance na ban mamaki kurin an yi kaza an yi kaza annabi ne yake sanar da kai ulumu sudur in ilimi ne Allah zai dankara a kirjinka bima lam takun ta'lam abin da da baka san shi ba eh ayata alamin kitabu sudur na littafi da sidira zaka ji abin ma kullun rubuta maka aiki wai za a kalastu lillahi ta'ala fi zalika idan ka tsarkake niyyarka ala muddati 40 yawman in dai baka safa kullum za ka kwanta kai dari kullun kai dari kullun kai dari ya kace inda ka je arba'i na yau ka je kwana arba'in ka sha labari kullum dare za a kwanta salatin nan kai ɗari yau gobe kai wancan na ɗarin na kwana ɗaya ne kun ji bayanin idan kana so ka zama ka gawurta gawurta wajen son sai dina rasulullahi a sa ka daga cikin barade masana sirri kana daga cikin kunuzul asrari wannan sai ka je kwana arba'in kana ɗari ɗari yadda muka bar a na kursi kwana arba'in da ɗaya to wannan kwana arba'in kai kullum za a kwanta kai ɗari ɗari fa innahu tanfajiru yunabi hikima yanzu Allah zai bude maka mabubbugar hikima a kirjinka ka ji ko mabubbugar hikima nan ake kira sallah ko saboda gani yawa la ilaha illallah man rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kalbi ka zuciyanka ala lisanika harshenka wa tafsirin min ahalil kashafi in dai kana ɗarin ka je kwana arba'in in ana so a ce wali wani ba an masa kashafi ba to kana ciki in kana so ka zama daga wanda aka yi wa kashafi a jinjina to kana ciki watan sabigu bihi anwarul qulubi Allah zai Allah zai rina ka da wani haske na karbuwa gurin Allah to wannan haske daga ina aka ce min fuyuratir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba na ce an faira ba to jam'in sa fuyurat daga cikin fairori baiwa baiwayyaki na manzon Allah za a duba wani a gabje a baka wata ta masal laka al'anwar. Nan da nan ne Allah zai misalta ma wasu haske bi kulli ma ka fiya min al'absari, duk abin da ya buya daga cikin zuciyar idanu kai Allah zai bayyana masa. Min ma'ani na ma'anoni wal asraru da surrori, amma idan irin wannan ɗin fa ya sa ka sani, fakatin surruka. Ka ɓoye don kai da mutane ba za ku shirya ba. Idan za ka dinga faɗan abin da ya fi ƙarfinsu. za ka faɗi abin da ya fi tunaninsu za ka faɗi abin da ya fi ƙarfin ƙwalƙwalwa to malam ya ce idan kana kwana arba'in ne fa za ka kai wannan gurin kullum ɗari ga ba yawa za a kwanta ɗari za a kwanta ɗari ka rubuta jet na farawa idan kana yi ka je kwana arba'in to na tabbatar ma Allah zai buɗe ma wani wani irin falala da wani baye-baye na baiwa wanda gaskiya za ka danga faɗan abin da ya fice ƙarfin ƙwarƙwarwar mutane ran da ka ji irin wannan a zuciyanka to ɓoye sirrinka. Eh, faktin sirrin yanfazu Amurka lamarinka Allah zai zartar maka. Wala tafshil asrar. Eh mala alizo. Kada ka bayyana sirrorin. Fatamha in ka ɓoye za a shafe ka daga diwan al'araru bayan Allah. A ina ka sabo ka ne? Yawwa a cikin da zana ma bayanin mafarki? To ka faɗi mafarkin da ne bayani a kansa. Da ƙarfi wai ba sa ji. Da ba ku ji.
Kai mafarki a mafarki Allah ya nuna ma wasu isa mai. Ta. Wallahi ke cewa wannan wannan waliye ne. Ta. Wannan ismin wali kaza, wannan ismin wali kaza. Aka kawo ruwa aka baka. Ka. Ka sa ke na kan dami na ɗan gudu kana. Na ɗan gudu. na gudu ne gudu ne yawa to shi ne aka kawo ruwa ce aka ce wannan ruwan kai za ka towa ismi a ciki aka ce wannan shine annan ismin wali kaza wali zaure ko wali ba aka yi bayanin wannan to daga nan ka towa ismi aka ce wannan ruwan duk wanda ya sha wannan ismin aka yi tofi duk wanda ya zai warke duk ko ne rikin ya ne Allah zai ba shi lafiya eh to kuma sauran ne a ran sai mu
a baran ta yau na ga ma cikin izumin na waliyan wanda kowane wali zai tayi sama yawa to wannan ɗazu na kiraye na gaya masa kuma aka ce aka ban ruwa duk wani jinya aka ce wanda na toba ruwan nan ya warke kuma yanzu magana da ake gaya shi ga ruwan kuma sun zo da karama Allah ya zaga da wannan wannan yau zuwan nan da kuka yi ina tabbatarwa kun yi wa annabi salati kurin abin ya nabi yana so amma ku tafi da abu bari mu zama sai mu do an yi wa annabi salati ba ni labari ba ni labari ku zauna na talatin da'i mutum kai an muje gaban ka ala akwai kuma bi jawai mulki na ba muje eh ba ni labari eh bari mu ji gabajin nasa
da na je ne ina yi sai karan je yana gaba a wuce kwana uku ba ta sai aka ne mafarki bayan na dawo daga sallar asuba sai neman farki a cikin da'irar da muke tar da la'ilil kairati duka kamar wannan mun tare mun da'ira sai ake cewa daga ciki wani yake cewa wannan shine mai wa annabi salatun nan dubu dubu kullum shine sai malamin wanda yake zauna kusa da mu sai kamar firgita in yake kai ne kake yi na ce eh yace to ka ci gaba da yi dar ka fasa akwai alkhairi a zama ka ci gaba da yi kar ka fasa amma ya kare wallahi tallahi abin da ga masa to ka tarar ba ba mu labari
Allah gafarta Allah ya saka da to je wajen sa nake mai da Allah ya saka da ke makaranta ta amma gaskiya na je ni a nan karatu yawanci ina yawan mantuwa ta shine yace mun to gashi zan baka wannan famu ta ka je ka rinka yi kullum in kai sallah kamsu salawatu din nan kowanne ka yi ka yi kafa goma sha ɗaya ka yi wa ƙorabi zulumin ima ƙorabi zulumin kafa goma sha ɗaya sai ka yi wa annabi salati goma sha ɗaya ya ce in sha Allahu ya ce Allah zai turo daga wannan sallar wannan abin da kake za ka samu wannan kuma Allah zai turo wanda zai fahimtar da kai ya gaya ma wani sirrin da za ka yi kuma ga hinan naji ka faɗa ma
sirrin da za ka yi akan lamarin to addu'an ne yasa gahi ya zo za ka tada ai na gaya ma kurin ku yi wa Allah godiya to bayan nan naji wani zai magana akan salata na waye ce an yi to akwai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatar riba na'am wa ala ashabihi riba riba na'am akwai wani bawan Allah kusa da ni kusa da gidana ta da na bashi nace shi ma dai je dinga yi ta na tura mai tafsir ɗinka na ƙulhu wallahu ta ya ce ya kai kwana uku yana mafarkinka kullum ke mafarkinka Allah ya saka da ke sai ya ce dan Allah rabar da yake nema in dai zan zo ni nan ta in zo mu taho da shi to sai Allah ya kuma yau shi tafiya yau abu ya fi karfin sa sai ba ni labarin abin da ya gani akwai ƙulhu wallahu da nake da na bayi da ce zai na ƙulhu wallahu ta to gaskiya yana ƙulhu wallahu sosai ma yana ƙulhu wallahu ya zo tahowa zai taho dab da kofar gidana yace sai ya ga wani haske ta kadiran alama sai ga rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah
da ya ga hasken yana kallon yana kallon hasken sai ga wata bola sai ya bige da bola ya fadi da ya bige da bola ya fadi sai ya ga shugaba sai da na rasulullah ya ga shugaba sai shugaba yace taso sai miko mai hannu haka sai ya tashi da ya tashi ma malam da ya kama magana ta ta ruwan sai ya bashi wani wannan ya ce ka je ka wannan addu'ar ka dinga yi duk mai jinya hannun naka da taba ka shafa wajen ka tofa mai ya wani Allah ya yarda duk mai jinya mala wannan hini amma kuma yace in je nazo in gaishe in ka sosai in je nazo in gaishe ka to shi ke in kun je taba gari ka ba amma da ya kwanta wallahi mafarkin ka an ce ga mala ba kuma da bena karatu a waje kaza sai je duba ga wade ne in je ga fuska ba wace sani bace na'am kadin alama shi wallahi ce mafarki ya musu kudi mala Allah ya saka da kai.
Wallahi kiran jima da kuke wannan magana.
To wannan zuwan da yau kuka ga kun yi akwai wani sabab da musabbabi kuma zuwan daga Allah ne kurin Allah ne ya shirya a zo. To sai waye kuma na ji wani magana.
Ni kuma akwai haka almajiri.
Ai da mata kaga. To bari ga wai da za su je. ba sun aje mota ba laƙar laƙina min safari na haza na saba eh bari gaya muku sirrin annabi musa da zai je gun kururu ai neman ilimi ne to tafiyar da yake da alkhairi wahalar da aka sha hanyar bagana to yau din alkhairin ne za ku samu da yawa sai Allah ya dora wahalar yanayin alkhairin ai ba zai yi ba dalili to ni wa Allah godiya wahalar ma a matsayin ibada take to malam na so kana so Allah ya kaddara mai to wannan don wani ya daga ɗaya daga cikin wanda muka ce kar za mu koma za mu koma wa wai ne tuhu ya kusa to to
duk wannan da ya gani wala
na kawo shawara ta na ce to yanzu idan muka koma ba mu san abin da za mu yi tarawa kai na fara gaya wannan kusa da kai ta ina fara faɗa he gamsu zan kira ta sai na gaya wannan hizma suka ce haka ne ta a bar kayan tafiya
muka tawo kawo shi ne a yanzu da ana faɗa wa'annan kafin ana wai kawai nake na san na yi zuciya na taho da littafin mun taho mun hudu sai suka biyo bayan mu su ba ai da muka fara zuwa sannan suka kai da waye da waye kai da waye ko kama yi mun hudu muka zo mu ina ne ga dai nan ga dai nan to sai da muka zo mun suka zo yi sannan da kura suka zo Allah ya gyara da mutum wannan tafiyar mafarkinta ne kai kanka na yi mafarkin gayi mun shirya mun taho na mun taho har kamar rabi na ko wallahi na manta littafin nan ha ina yau a mafarkin ce musu su tsaya tsayar da suka yi na suka yi kamar zan yi fadari ko na koma gida ɗauko wadda na yi wallahi na farka mala astaghfirullah wallahi mala to wannan lamari ya abin da za mu faɗa a nan kowa ya ji ga na kwana arba'in ɗin nan duk mutumin da yana yi to ga abin da Allah zai masa in kuma sau ɗaya kai abin da kake so sai ka roƙa wannan littafi kuma kudin sa bai wuce 800 ba haka ne to kowan ku ya mallaka kuma bayan wannan sai wata rana an samu kaman kwana 40 din kowa yana da hince to ku zo a bude muku wani bannin kuma a littafin za a tadda duk abin da yake bukata duk wani bawan Allah da yake san Allah littafin nan yawa annabi salati to saboda haka sirrin jawharatul kamali yana nan sirrin salatul fati yana nan sirrin salatin da ake sai na rasulullahi aike yana nan eh akwai salatin da idan an yi shi su wayannan sun san shi zaka nemi kasa ka toba kasa idan iska yana gabar ka jefa iska ka ce ya rasulullahi ga yake na sai ya ji ya same shi a nan za ka aika wasiƙa in direct ya rasulullahi to za mu tsaya iyanan tunda an yi wazana to za mu yi addu'a kawo ruwan nan mu sofa a kawo ai sun rage to bari karanta salatar kyau to aulan sunan ramanin اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المبدي الدائم الباقي المكلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الآدم لكل موجود صلاة تثبت في قلبي الإيمان وتحافظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتف تفتح لي بها نور الجنات ونور النئيم ونور النذر إلى وجهك وإلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.